بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ويقول المؤلف رحمه الله تعالى واعلم أنك إذا تأملت جميع طرائف طرائف الضلال والبضع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين أحدهما ظنهم بالله ظن السوء والثاني أنهم لم يقدروا لم يقدروا الرب حق قدره فلم يقدره حق قدره فمن ظن أنه لم يرسل رسلا رسولا لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا بل ترك الخلق سودا وخلقهم عبثا ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته وتعلقه وتعلقها وتعلقها وتعلقها وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم وأخرجها عن خلقه وتعلقها وقدرته بأفعال عباده من طاعته من طاعتهم ومعاصيهم وأخرجها وأخرجها عن خلقه وقدرته ولا قدره حق قدره أبداد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله بل يعاقبه على ما فعله هو سبحانه على فعله هو على فعله هو سبحانه وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين وقول هؤلاء لا شر وقول هؤلاء شر من أشباه المجوس القدرية الأذلين ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وحكمته مطلقا ولا حقيقة وحقيقة فعله ولا ولم يجعل له فعلا واختياريا فعلا اختياريا بل أفعاله مفعولات ومف ومن ومن منفصلة عنه نعم مفعولات منفصلة عنه نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya hada mu a yau lahadi 20 ga watan Rabi'ul Akhir shekara ta 2047 wajen da 12 ga watan Oktoba 2025 miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muka saba muna karatu cikin littafin tajrid tauhid al-mufid na al-hafiz المؤرخ الكبير أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي muna dai nan har yanzu inda malam yake da kuma maganganu na ibnu na ibnu qayyim yana wato gajarce mana shi a cikin kama mai kyau yayin da ya magana akan cewa mafi girman zunubi da idan bawa ya shiga wannan zunubi to kusan in ba ya ya tsare shi daga wannan zunubin ba to zai wuya ka same shi shine zunubin mu'mina wa ubangiji zato adhannu sawi billahi ta'ala kusan shine zunubin da yake yake kaiwa a zo a samu shirka daga baya to sannan kuma sai yayi magana akan cewa a daga cikin kuma abin da ke jawowa mutum ya muna wa ubangiji zato shine rashin girmama ubangiji cancanta a girmama shi فما قدر الله قدره من عبد معه من ظن انه يوصل اليه yace bai girma ubangiji cancanta a girma shi ba wanda ya tsammanin cewa Allah ta'ala ya sanya wani bawa wanda zai isa zuwa wurin ubangiji ya samu yadda ubangiji ta hanyar wannan bawa Allah ta'ala shi ne wato ya ce a kira shi ɗaya shi ya sa ma waɗanda ake ake yi mishi shirka da su ubangiji ya rika buga misalai wajen nuna gajiyawarsu ya yi hallabina ama ya yi hannasu guri ba matsalin fasabi hula Allah ta'ala yake cewa ya ku mutane an buga muku misalai ku saurara in rabbi tad'una min dunillah la yakhluquna dhubaban wa law ijtama'u la lalle wa'anda kuke bauta tad'una wa ta'buduna yana kaga lafazin ad'awa ta ba qur'ani galibi yana maganar al-ibada إن الذين تدعون من دون الله أي إن الذين تعبدون من دون الله wanda kuke bauta wanda ba Allah ta'ala ba lai ya khulqu dhubaban walau ijtama'u la ba za su iya halittan koda koda ba koda sun taru sun taron dangi su yi su halitte shi ba za su iya ba wa in yasluhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min ضعف الطالب والمطلوب tace ma qadar Allah ba kadari Allah ta'ala anan yana faɗin yanayin a mafi kaskancin halitta da yayi a ban kasa wanda muke gani da ido kamar kuda kamar kiyashi amma duka idan wannan kiyashin ko kudan da zai zo ya dauka ya dauka mana wani abu to ba za mu iya zuwa mu je mu kwato shi mu kwato wannan abun ba to kaga wannan yana nuna to mu din su mutane da suke shirka da kuma wanda ake gwa masu da ubangiji duka rauna na ne ba za su iya komi ba to an gama wannan shine sai har yanzu dai yana yin magana akan wato girma ubangiji cancanta a girmama shi sai ce wa'alam ka sani kai mai karatu annaka idza ta'ammalta jami'a qawa'if ad-dhallal wal bid'a idan kai wani gewaye gewaye na tsanaki a cikin dukkan kungiyoyi na bata da kungiyoyi na bid'a wajadta asla dhalalihi raja'a ila shay'ain zaka samu wato cirkin batan su yana komawa ne zuwa ga abubuwa guda biyu ahaduhuma ɗaya daga shi shine dhannahum billahi dhanna saw shine yanda za su zo su muna nama ubangiji zato muna nama ubangiji zato shine wato mutum ya rika ganin cewa Allah ta'ala ya sanya wani bawa a ban kasa wanda ta hanyar shi ne kawai ubangiji zai amsa to kaga wannan sun munana yalwar rahamar ubangiji da kuma faffadan jinsa da ganinsa da yake da shi da gabawa saboda dama me yasa ake kawo protocol ne shugabanni ce kawo protocol su ce sai an baka za an baka za saboda gajiyawar su yanzu shi mai girma abba gida gida ba zai iya zuwa yanzu mai fice a sallacin nan ba saboda in yana bukata sai dai kawo da wasu ayyun wasu idanuwa sa da ba ba ganin su yana sai san me muke yi amma shi yana can inda yake can gidan gwamnati ba zai iya san me muke anan ba shi sa to dai yana kace wai ubangiji ba zai amsa maka addu'a ba ce ta hanyar wani to yanzu abin da kake faɗa shine ka jingina mishi na kasa ne kai ba sani ba to shi ce nan wannuhum billahi dhanna saw suna muna nama ubangiji mummunan zato wadani nabi kuma annahum lam yaqdiru rabb haqa qadarihi ko kuma ka gani ba su girma ubangiji cancanta a girma shi bane falam yaqdiru haka qadarihi man dhanna annahu lam yursil rasula to shine malam zai fara kawo mana misalai da ake ake fahimtan wato bayi ba su girma ubangiji cancanta a girma shi ba sai ya ce falam yaqdiru haka qadarihi bai girma ma cancanta a girma shi ba man dhanna wanda ya riya cewa annahu lam yursil rasula cewa Allah ta'ala bai taba aiko wani manzo ba wala anzala kitaban bai taba saukar da littafi ba bal taraka al-khalqa sudan wa khalaqahu ma'abaka ya bar su ne ya bar halittu ne kara zube kuma ya halice su ne halitta da nawargi a yanzu kaga wannan ai haka haka wato wasu daga cikin kafirai suke faɗa kan ubangiji laka la yasfa ma qadarullah haqa qadarihi id qalu ma anzala Allahu ala basharin min shay ba su girma ubangiji ta girma shi ba a lokacin da suke cewa Allah bai aiko kowa ba bai saukar da wani abu ba wani mahaluki ba أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق Allah Allah ta lakace wato kuna tsammanin mun halice ku yadda warki tace to ubangiji ya fi gaban yi wannan ya aiki saboda warki saboda haka wanda daga cikin kafare yake jin cewa kawai shi ba ba aiki kowa ba kawai jama'a su ci daga duniya sai Kaduna daga Abuja sai Kaduna to kaga yanzu wannan a ya mura ubangiji zato ko kuma ya rika jin cewa kawai ne ya ce kawai kawai a ci a ci a duniya in aka gama shi kenan mun zama kasa babu wani abu da zai biyo baya haka nan sun dan to wanda ya wannan kaga ya mulu na mu ubangiji zato cewa ubangiji yana abinsa da wargi wani ba baya abinsa da wargi shi yasa kaje aka ƙara kawo mana kissa na da hariyun suna cewa ma yuhlikuna illa da babu abin da ke halakar da mu sai zamani ya mutu al-aba wa yahya al-abna wato iyaye su mutu kuma yaran su rayu su ma su mutu su ma yaran su rayu haka za a ta yi a cikin awakin zafi ubangiji ya fi gaban ya haka ya fi gaban ya haka ai mu ma wato in aka samu a cikinmu wani kawai ya je ya gina wani lambu mai kyau ya sanya mashi kawa da abubuwan komi ya sanya duk wani kayan alatu amma ya bashi shari'a da muke zama zaka ji muna aibata masa haka da zaka ce duniya nan ubangiji da ita da ban kai ya kuma yi gashi bayi suna wani abu kace babu wani hikima tattare da wannan halittar tamu me muke a nan muna zama ne kawai aka zama zama babu amfani kuma ina zamu je abubuwa da yawa in ka lura da yanayin rayuwa na duniya ubangiji bai ga dama har a lamarin da muke ba ka ce yana yin abubuwa ba sace kawai babu hikima babu wani dalilin yinsa ka yarda cewa ubangiji da ya halitta maka bakin ka ya halitta maka baki dan hikiman ka iya tauna abinci a ta kora sai ya maka akwai mataunai akwai fiƙoƙi akwai kaza saboda kai abin da zaka ci ba daidai ke da abin da sauran dabbobi za su ci ba an maka wajen cin nama an maka wajen inda ba da dama za ka ci ba an maka na fuska an maka na taunawa ai ka san akwai manufa aka maka a bakin ka idan ka za ka gani akwai manufa shi kansa aka sanya a wani ƙararin mutum shi ma aka sanya shi a cikin wani wato a wani tsaro mara musamman yadda ko ƙwaro ne da yanzu zo ƙwaro ya rige-rige za ka kafin ya zo idan da idan naka ka harfi idan naka sannan kuma da wuya ma ya samu shiga idan naka sai inda aka samu rashin sa'a za ka kawai da ya zo zai samu ko wani kashi ne ko wani abu ya wanda kaga shi ne hikima akan komi hannunka ka ruba gari da hikima ne in ka ce ba shi ne zama ba yanda ubangiji ga dama ba shi ne zama to kaga abin zai a samu matsala so duk yanayin jikinka nan ka yarda cewa duk ina su ilimin kimiyya sun yarda duk abin da ubangiji ya maka a jikinka da hikima ne akwai amfanin sa babu abin da zaka yi kace to shi dai wannan gashi babu hikima a ciki kamar dai sunnan aka yi shi babu to amma kaga sai a rayuwa ga mu zaka ce kuma sunnan ne ubangiji ya halice mu kawai sai dai kawai mutum mutum ya mutu wannan kaga wato bai girma ubangiji iya cancanta a girmama shi ba to shi ne malai ci gaba cewa wala qadarahu haka qadarihi man nafa umuma qudratihi me kuma girma ubangiji cancanta a girmama shi ba wanda ya kore ma ubangiji wato ga faffaɗan ƙudurarsa wata alluka hafi a fa'ali ibadi da kuma yadda ƙudurar nasa ta ɗamfaru da aikin bayinsa min ƙwa'ati wa ma'asim na daga ɗa'arsu da saɓan Allah da suke yi wa a kare da an halƙihi wa ƙudurati sai fitar da wannan aikin da bayi suke yi akan halittar ubangiji da kuma ganin damarsa da ikonsa wanda ana yana yin ranti ne ga alƙadariya yana yin ranti da alƙadariya ko sabon alƙadariya muna da su kamar hawa uku biyu akwai al-gulat wanda suke waɗannan su kai tsaye malamai suke su sun musulunci su ne masu cewa Allah ta'ala bai sani ba Allah ta'ala kuma bai rubuta ba bai rubuta komai ba kawai shi ma kawai gani ya dai halitta amma ya gani jama'a dai suna amsa ga dama ne wato har sun riga sun ba bature ko ce sun ba masu kere-kere daman cewa mota ba ta iya yin wani abu sai da sai da ganin daman wanda ya kera ta in ya ga dama akwai wayoyi da zai iya cirewa ba za ta iya ba amma shi ubangiji kuma sun ce aikin da suke kawai bai ba abin da zai yi musu ba abin da bai ma sani ba sai sun aikata bai rubuta ba to kaga wannan irin su ne suka fara fitowa karshe karshen lokacin sahabbai alqadariya alghulat wa lokacin sahabbai ibn umar lokacin ibn abbas da kayan kayan sahabbai ire-iren su shi kuma ba san a wannan lokaci sahabbai suka ijma'i akan cewa waɗannan mutane sun fita musulunci to su sun sun jingira ubangiji wato jahilci sun ce ubangiji bai sani ba wannan abin da zamu yi bai san muna yi ba bai san zamu yi ba rubutu ba wani rubutu da aka yi kawai komai abin da gani kawai lokaci ke faruwa sai ya faru sai ubangiji sai awu kun aikata haka to a rubuta to kaga ai sun jingina musu wato abin shi sa wannan shi dalilin da yasa ka ji hadisin jibril shahararren nan da ibnu umar yake rawaitowa daga babansa umar dan khattab to ai an ba shi labarin waɗannan mutanen to shine sai yake kinja to guje ku ga musu ibnu umar ya zama sun yi haya ya hannun riga da su sai sun imani da kadar to alqadar kun san nan ma mataki guda hudu ne akwai al'ilmu da kuma alkitaba wanda yace bai da abubuwan guda biyu to ya fita musulunci wannan kai tsaye malamai ba sa tanta ma akan cewa shi wani ba musulmi bane ba a to amma daga baya ka san irin yadda shubaha take ita shubaha zai yayin da aka ga wata shubaha ko wannan sai kawo ta nake addini to haduwa za mu yi duka da karfi da karfin danne shi in ba ka kuna barin sa a can wani gefe ana cewa a jahilci ke yi ku kyale shi wannan sakarai ne jahili ne waye waye waye to ana da ana da wata kullun yana da yana ƙara wayo ya ga me zai iya ƙara kawata kawata shuban ta sai sa mu shi dan baki ya sa mu shiga zai sa mu shi gomi shikenan wani zai ya dauka tun ana da sai wani mutum kike zai dauka to a basara waɗannan bidoyi sun yi yawa to daga baya sai wannan bid'a ta dinga fa'ida aka bari kuma suna ta faɗan abin da suke bukata to sai zaman mutan suna cikin mutanen kirki su kuma sun samu shubaha a ina ba a bangaren al'ilmu da alkitaba ba sun yarda cewa Allah ta'ala ya san komai ya san abin da muka muke aikatawa ya san abin da za mu aikata kuma nan gaba ya kuma rubuta a kuma sun yadda cewa wato a wato a dunkule ubangiji yana da ganin damar su da tacciya sannan kuma yana da wato halittunsa waɗannan duk da muke gani a duniya da halittunsa ne sun yi da wannan matsalar su su waɗannan mutanen shine sai suka ce amma dai aikin da bawa ke yi wannan aikin sa ubangiji bai gadawa ko bai ma bai ma wato ba halitta shi bane a su wai so suke su dingina wa ubangiji adalci tunda wai in aka ce wai tunda bid'a jabariya ta fito a lokacin ni cewa wai duk abin da kaga kai kawai kabilin kaza ne sai da iska yayi da kai iska nake ka kada kana ubangiji nake kada ka da wato karfin kaddararsa dan haka dan me zai zo ya azatar da kai to su kuma shi shi wannan wannan bid'ar sai suka ɗauko wata karamar bid'a ta kaddara ma mun ja ta karama ba wai dan ba bid'a bace amma ta bata kai shirka ba ta kai wancan na farkon ba sai suka ce a aikin da bawa ke yi ya fita daga ganin damar ubangiji bawa shi ke abin sa suke kawo ayoyi da dama da suke kawo ubangiji cewa wato ya ya ya sa mishi hanya guda biyu ma sha kiran wa'in ma kafura irin waɗannan ayoyi sai su ce ai ubangiji ya bashi zaki ya bashi zaki amma kuma suna mantawa cewa ubangiji kuma ya ce ba su sha'una illa aisha Allah ai abin da ka tabbatar kenan shi ayoyi ba ka daukar aya guda daya kan ubangiji kawai ka ce wai akan shi kawai zaka zaka dosa bayanai sai ka dauko ire-iren shi ire-iren waɗannan ayoyi da kuma ire-iren wannan hadisan ka hada su sai ka fahimci wato natija guda daya to cikin ikon Allah aka samu wasu daga cikin manyan yan bid'a suka dinga yada waɗannan abubuwa har ma wasu daga cikin tare kirki suka dauka za ku ga akwai daga cikin manyan malamai da aka samu suna da bid'a na kaddara kusan malaman basara da yawa qatada ibn da'amat as-sadusi babban almaji hasan basri hisham abin suwa'i abu abdullah da ire-iren malamai irin wannan duka sun fada sau da in kaji ka shiga cikin littafin malamai aka ce maka fulanun kadari ba suna magana bid'an kadara ta farko ba ta fita musulunci suna magana bid'an kadara ta wannan wannan bid'a ce ba wai musulunci Allah ta bai sani ba amma sun yadda kawai dai su sun samu wato iskali ne ta yaya za a ce ubangiji kuma ya sani kuma ya bari kuma mutane suka yi sabon Allah to kawai muna son mu sa mushi ya zama adali kawai mu ce waɗannan aikin kawai su suka kawo su ubangiji ta wannan ne kawai zai iya ba su alhaki ko rashin alhaki ko lada to su abin da suke fara kenan to shine sai shi a shi anan ibn qayyim yake musu yake musu raddi to ai idan kuka faɗa haka to ai yanzu kun da kun ce dan adam shi ma shine ya tsira aikin sa to kun ga kun mai da shi ma ya zama da halittar wani abu kenan to kuma yanzu an samu wani abu mai halitta tare da ubangiji kuma kuma idan kuka ce yanzu dan adam da ganin damarsa zai iya fita daga ganin damar ubangiji yanzu kun ce akwai wanda ke zai yalwace shi ya fita daga cikin faffadan mulkin ubangiji to kaga an samu matsala kuma a matsalar kadara ta da ta da wato zurfi sosai sosai wani lokaci a dai gaya maka wato rusul akala kun ka gane ragowar homa sai ka ta bincike ba a to amma abin da ake faɗa shine ubangiji ya riga ya sani ya rubuta duk abin da kuma ba shi ba to wani shi halice shi sawa'un wannan abin mai jika-jika ne ko kuma mara jika-jika ne wani abu ne da ke bujirowa kamar ilimi kamar fushi kamar dariya kamar aikin mu wani shi ma halittar ubangiji ne kamar mutuwa kamar zumunci wani abu ne da gaba ne da jika-jika ai amma ubangijin ya gada ma yana haɗe shi zama jiki ko saboda haka in ya gada ma ko zai masa magana halittarsa ne wannan to duk abin da ka gani ba ubangiji to halittar ubangiji ne wannan ka fara shiga babu kazara da wannan fahimtar tukuna sannan kuma sai ka ce kuma sannan kuma duk abin da ka gani a duniya ubangiji ko da bai san abin to saboda wata hikimar sa ne da jarabawa ya ga dama wannan abin ya faru ubangiji ya ga dama a kafirci amma ba ya san kafirci saboda me saboda ya jarraba bayan sa ya ga dama a samu shaydan a samu kuma malaika jibril a samu kuma ma'aiki a samu kuma su fir'auna su abu lahab ya gada ba a wannan wannan garin jamansa ne halittar su ne wannan ya saboda mai saboda jarabawa sannan kuma tare da haka amma kuma sai ya samar ma dan adam da shi kuma zaɓinsa da zai zaɓi hanyoyi guda biyu annajidai din hanyar dama ko hanyar hagu amma kuma bai isa ya fita ko a halitta ko a shari'a ya fita daga mashiyar ubangiji ba sai abin da ubangiji ya gada ba a rayuwa yanzu ai akwai abin da ko ka so ko ka so dole ka san yanzu ba wanda zai ce ba ci abinci ba wannan ko ka zo ko baka so wace ka ci haka ubangiji ya kage ka sai ka yi shi ba wanda zai ce bai in ya ci abincin bai ba zai mauli ko bai zaga ba ba wanda yace mu Allah ta'ala wannan gaigai to amma kuma abubuwa su wasu abubuwa kuma da ba irin wa'annan ba sai muka ya zaɓi maka in ka gara maka ci shinkafa in ka gara maka ci tuwo wannan kaga zaɓin ka ne baka amma kuma in ya ga dama ya hana ka cin wani abu in ba tuwon ba kana jira maka hana shi ne sai ya kulle maka ya kulle maka duk hanyar samun abincin sai tuwo ko ka ci ko ka ko ka mutu to shi kaga duk muna da rashin garin daman sa to haka zalika a shari'a ma a shari'a muna da rashin garin daman sa idan ka ga ka shiru to ka roƙe shi ne ya ba katarin sa ubangiji kuma sai ya taimake ka in ko ka ga baka shiryu ba to ka nuna masa wani dagawa ne ko wani zunubi shi kenan ubangiji kuma sai ya ki taimakon ka saboda haka to ba wanda ya isa ya fita daga taimako daga taimako ko gandawan ubangiji sai wanda ubangiji ya ga dama ya bashi wani abu wani abu da ya saba mishi amma kuma in ba haka ba bai isa ya fita daga ganin daman sa ba a to wannan shine abin da su ya kamata kadariya su fahimta da ba sai ba su fahimta ba suka dinga harha da abubuwa sosai a na sha buga mana misali zaka ga duk wannan abin da bature ke kerawa kamar wayan wayoyin mu kamar motocin mu ai shi ya kera wayan ya kera abin da wayan zata yi in yana son karanta ko browser ne in bai sata maka da kyau in ya gada ma yanzu sun akwai da za su yi su mai shi tuji za su yi ba sun ga sun gada ma su mai shi tuji ba in sun gada ma su maka 4G ko 5G a shi kaga duk dabdal da muke da wani browser da wani waye duk suna kashin ganda waɗannan to a ya kaya ta a rayuwa akwai irin wannan ko baka yi da alitanta akwai irin wannan ba wa ma sha'una illa in sha Allah kamar ubangiji ya faɗa saboda haka waɗannan su ne kadariya su kuma wanda suke su ba gulat bane to shine da abin ibn qayyim ke musu raddi ke cewa to ai ba su girmama ubangiji tana a girmama shi ba wanda ya ce wanda ya kore wato yalwar kudurar ubangiji ya ce akwai wani aiki na bawa na da'ansa ko saba ma ubangiji wanda shi bawan shi ne yayi wannan baya cikin abin da yake cikin mulkin ubangiji nace wannan kaga ai ka ce kuma akwai wanda ke halitta baya kuma bayan ubangiji kuma wallahu khalaqahu ma ta'malu Allah ta'ala shi ya halice ku ya halice aikace aikacen ku baki daya a sai ma da ci gaba cewa kuma wala qadara haka qadarihi a abbadu haula yace kuma ba su girma wato ubangiji sun tana girma shi ba kishiyoyin waɗannan mutane abbadu haula allazina qalu wanda suke cewa innahu yu'aqibu 'abdahu ala ma lam yaf'al cewa Allah ta'ala zai iya yi ma bawa saukuba akan abin da ma bai aikata ba bal yu'aqibuhu ala fi'lihi wa subhanahu bal wato shi ubangiji ma zai iya yi ma bawa na'am ولا قدر هذا الذي أضلال هؤلاء ولا قدر هذا قدره من نفعه من قدرتي ولا شيء مسجل قدرية لن أي ولا نسوية ولا بانقر قدر مسجل وبنجي تتعجل ما شبه ولا دي كوري يلور قدر وبنجي وتعلقها بأفعال عبادي لكذا شو القدرة سا أراتيتك تاشا في أي كم باي سوما yin ba'atihi wa ba'asihim da da'ansu da suke yi da kuma safansu da suke yi duk idan ka ga kayi to ubangiji ne ga dama ya kare ka ubangiji duk wannan tabaran da kafirai ke ubangiji ne ga dama ya kare su kuma akwai ranar dillaci wa akhrajaha an khalqihi wa qudratihi wa qudratihi yace wannan aikin ya fita daga halittar ubangiji da kuma karfin ikon ubangiji a ba wanda ya fi da karfin ikon ubangiji ubangiji da ya ga dama saboda kimarsa in kuma ya ga dama ya ka ya hade su waje guda to akwai yadda zai hade su yace wala qadara wa hada qadarihi afdalu haula kuma ba su girma ubangiji sun ce ta girma shi ba kishiyoyin waɗannan allazi da qalu waɗanda suke riya cewa galibin kana kan tafi aqida an ga ce qalu to wannan suna ayyi ataqiduna suna riyawa aqida ce suka dauka innahu yu'aqibu 'abdahu 'ala ma lam yaf'alu cewa ubangiji zai yi ma bawa sauku ba kan abin da bai aikata ba bai ji ba bai gani ba bal yu'aqibuhu 'ala fi'lihi huwa subhanahu bal ma zai yi mishi hukuma ne akan shi abin da shi Allah shi yayi to wannan kaga ba girma an an jingina ubangiji zalunci kuma wannan malam wake ba dace yana yi jabariya da jikin ba alqadatu jabariya su ne masu cewa kawai duk abin da ka gani kawai muna tafiya kawai muna tafiya da kan kadara in na zama mutumin kirki Allah ne ya kadaro in na zama mutum ya zama mutum banza Allah ne ya kadaro masa da haka dan me ne za a je lahira kuma a ce wai za a mushi kowa kan wannan abin kuma to kaga anan suna son su ce tunda ubangiji ya wata shikenan ubangiji shine ya zama musulmi ko shine ya zama musulmi kaga wannan abin ya zama rashin hankali kuma bayan ubangiji ya riga ya raba ya raba tsakanin shi da bawa ya raba tsakanin aikin bawa kuma da aikinsa mu bayi mu mafakulatul lahi mu sakamakon aikin ubangiji mu halittar ubangiji ne shi kuma aikin ubangiji shi ne aiki da ya halitta mu na kun faya ku mota ba ai ba ta ce baturen ba amma sakamakon aikin bature ne ba ita ce bature ba aikin kuma wani mota ke yi ai aikin sani wannan mu kuma shi kuma aikin da bature ke aikin sani saka ubangiji aikin da yayi na kera mu na wato halitta mu wannan shi na kun kai kula na aikin sani afa'alul lahi ta'ala mu kuma aikin da ubangiji aikin ubangiji da ya fada kan mu har aka same mu mu da kira mu makhluqatul lahi maf'ulatul lahi akwai fa'il akwai maf'ul to anan su sai suke cewa to tunda dai bawa yana karkashin kadarin ubangiji ne da kamar lilin kaza ne sai yanda ya da shi da haka dan me dan me zai zai arabtar da shi to kaga su kuma a nan wannan kaza sun gina ubangiji zalunci ubangiji kuma ya fi gaban a zalunci inda sun gina ubangiji suna gina ma shi na sai ubangiji wannan danyen hukuncin ba shine ibnu qayyim ke magana anan malik ibnu qayyim yake cewa idan tahala fil uquli an yujbira as-sayyid 'abdahu ala fi'li idan ba zai yi ba a hankalce a sami wato wani shugaba ya je ya matsa ma wato bawansa ala fi'lin akan ya aikata wani aiki thumma yu'aqibuhu alayhi sanai daga baya kuma zai mishi hukuma a mun san cewa wato in aka samu wani bawa da zai ce je kai kaza kuma ka je kai yanda yake so kai kuma daga baya ya zo kuma ya halartar da kai ba saboda zalunci ne yace to fa kaifa yasulu hadha min a'dal al'adil to ya kuma zai yanda za a same shi daga wanda ya fi kowa azarci kuma ubangiji ubangiji shi da ya faɗi cewa inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ubangiji shine mai wato fadan adalci shi yasa abin da su a sha'ira ke faɗa a sha'ira su suna jawwaza cewa ma ubangiji in ya ga dama zai iya sa mai da ya shiga wuta mai wato shi kuma fajiri ya shiga aljanna zai iya yin wannan wato wannan wannan suna magana wai babi na jawaz ba wai zai yi ba a suna cewa zai iya yin wannan domin kuma an sa ki a in kana maganan iyawa ta yadda ba wanda ya isa ya zo ya wato tare shi ya ce dan me ka yaka ubangiji zai wannan amma ba zai ba saboda ubangiji babu yanda za a yi kare da kai aikin da abu ya ce akan na annabi shiga da kai aljanna kuma shiga da kai wuta ba zai yi ba ubangiji baya zalunci mu kamar yadda babu yanda za a yi kare aikin banza kuma mutum ya zo ya zo sai in dai wato laifin bai kai laifin a shirka ba to zai iya maka abuwa wani kuma ba haba ce da kuma falalarsa ya ciro ka daga zane sa ka wannan kaga iya maka abuwa da kan hukuma da zai maka wannan kaga karamci ne ai ba kwana kwanan an ci amma wasu abuwa ba kaga ba wanda zai ce wannan abin da ya yi gazawa ne shi a wajen ba gazawa ne ba kila ma in ya kama mulkin zai fito ya rubuta ya ce ya daga cikin major achievement ya yi ma wane wane wane wane wane ne abuwa duk da wannan wato mahallu da kashi ko akwai akwai tattaunawa a wannan amma da shi ubangiji in yayi wannan ya ce dan wuta ba zai shiga wuta ba mutakar ba shirka yi ba kaga wannan yana nuna wato yanayin fadin rahama su ci amma ba za a yi dan aljanna kuma zai je zai je shiga wuta ba zai ba zai haka ba saboda haka ubangiji ya riga haramta mu kanshi zalunci kuma ba zai taba yin zalunci ba wa qawlu haula yace maganar waɗannan mutane da suke cewa Allah zai azabta da bawa akan aikin da shi yayi sharru min ashbahil majusil qadariyatil adalli wanda ya fi sharri ma akan wato ire-iren wato masu bid'an qadariya kaskantattu wanda suke maguzawa ne suna sun dauki maguzanci na wato majusawa da mutanen farisawa suka dauka suka azaba kansu nan yana maganar qadariya da suke cewa akwai sharri majus na Iran su kan sun kafa cewa suna cewa akwai Allah haske akwai Allah duk suka raba to su ma kuma qadariya kuma sai suka ce kuma bawa kuma na halitta shi ma aikinsa da kansa da kuma ubangiji kuma ubangiji ya fi karfi amma kuma shi ma bawa akwai dan abin da yake yi na halittar aikinsa da kansa ba kai ka tabbatar da wato khaliq guda biyu mahalita guda biyu to shi ne yasa ake kamanta su da da majusiya malam kuma shi gabar cewa wala qadaru haqa qadari kuma har ila yau bai girma ubangiji sai ta girma shi ba man nafa rahmatahu wa mahabbatahu wanda ya kore ma ubangiji rahamarsa wa mahabbatahu da soyayyarsa wa ribahu da kuma cewa ubangiji yana yarda wa ghadabu da kuma cewa ubangiji yana fushi wa hikimatahu da kuma cewa ubangiji yana da hikima mutlaka cikakkiyar hikima wannan da suwa yake malam yana yin yana yi da jahmiya ne da mu'tazila da asha'ira ah kana su kuma su jahmiya da mu'tazila duk waɗannan sufofin suna cewa su rufe sajada su ba rahamar ubangiji sai su ce a wala rahama ba ba ba wata rahama kawai dai tana nuna kawai ubangiji shi shi amma dai ba yayin ba wata rahama da haka su a wajen su in ba ka ce ka zaka tabbatar masa sifofin ubangiji na al-alimu al-basiru ar-rahimu al-hakimu za ta dukalan mushriki kuma idan kana son ka haifar da wasu ababen bautawa da ba Allah ba su a wajen bautar da jami'a to su a sha'ira da suka zo suka ga kai wannan abin ya yawa ai kusan nasoshin baki daya ana tawa ana tawatsar da su sai suka koma suka yi hanyoyi guda biyu sai su ɗauki suka ɗauki wasu ɗauki tofi wanda suka kira su ba su ma'ani suka ce su sun yi da wa'annan to ragowar kuma suka ce duk sai da ba sau haka sai dai a yi ɗayan biyu ko dai a tawilin su ko a tafwili tawilin shine a ji a bankara ma'anar su a lalata shi zuwa ga wani ma'ana wanda ba shi ubangiji ke nufi ba a misali a ce istiwa'i ar-rahman al-arshi istawa sai a ce wannan istawla ya mamaye ya rinjaye shi ubangiji cewa ya ɗaukaka kaga ɗaukaka da rinjaye daban haka zalika siffarsa ta rahama da sai sai a rahama wannan sai dai wato ya ya ya yi mujazati ya ya bashi sakamakon sa al-ghadab ya fushi a a ila sai dai ya ya saka masa da hukumar sa ubangiji baya fushi fushi jannaye wato ya fito ido ya fito ya ja ubangiji zaka jangina musu aikin da mutane ke yi na fushi a ubangiji baya fushi sai dai ya hukuma sai dai ya saka maka da hukuma kawai wannan shine al-ghadab hikima kuma da masu suna cewa ubangiji baya yin wani abu saboda wani abu saboda ai zai maka musa shi da haka suna kodan kima ubangiji baki da su a sha'ira su masu masu maka wa'idin na fa ai mun san an shaji muna faɗa waɗannan maganganu to su su ne masu jalalaini in ka duba tafsirin jalalaini in ka je wajen tafsirin rahma mahabba rida waye wa duk haka za ku gani galibin kuma imam masu rubuce rubuce kan kan kalmatul qur'an nan za ku sani su da yan bid'a ne san gaske a kula kwarai da gaske eh sai sa'an da ake yi kawai lokaci suna suka zama wato suna sun dan iya bakin su duk ayoyi irin wannan za su sa a ce baka aka littafin kuma sai su cire amma su da haka aka zo wani bangare wani waje kuma a kula kure da gaske za a iya zuwa wani waje kuma duk su zo su su samu maka wasu wata wata amana mummunar ma'ana halala ta aqida ko baki daya to da haka in ka musu jalalai ne a rajul azhan na mala bakar gumi rajul azhan na mala bakar gumi wanda littafi kusan ya dauko su ne a jalalai da su yi sadaka idan ka ga waɗannan abubuwan duk mala ya ɗauko ne ya je shi ma ya sa ba kuma ya ci a gidansa illa iyaka dai dai yanda wato malami yake akwai abu da dole zai mushi gizo ya mushi lungu a wasu ne sadaka mu ba ma cewa malamin harbi masumi ne shi ma ko arab labarin ka gani ka cire shi ba shi a ciki ba shi a addini wanda ba ya ciki dan a zo ganin maganar al-ghadab al-mahabba rida wa bai duk da mushi tawili a bakare shi wannan baya cika gida ta ahlus sunna wal jamaa shi za ka ga ai ba wanda ya mutana shi duk sauran malamu a yanzu ba wanda yake tsayawa ce wai zai dole sai ya kawo mata dalili ya ya bankare ya bankare ya cika baki wani ne ba malan kariya a da azo zai kawai kuskure sai shi kuskure wannan abin da aka kawo to malam ya dauko shi ga jalalai ne ba shi kenan ba Allah ya ji kansa amma dai shine ra'ayar salafiya a kasan nan shine jagoran suna a kasan nan ba yanda baka iya zana mutum ladabi amma kuma ba su yi bane shi wannan sune abin da ibida ba sa iya yi mu yanzu kaga yanzu waye zai iya kiran wani babban malamin su ya ce shi ya kuskure ba za su iya ba ya zo ya faɗi a cikin su ma wanda bai maka ya kawo ba ya faɗi magana ta yaya aka Allah ya mammatse shi ya faɗi magana amma duk da aka aro ana ta mata wani kwana kwana ba za a fito fili a ce kuskure ne ba za a iya ka fito fili ka ce kuskure ka huta ma kanka kai ma ba ba asumi bane ba annabi bane annabi shine ma'sum saboda haka wato mu ba ma jin kunya mu ce wannan abubuwan kuskure kuma ai dabi'a al'amari za ku ga ba shine mun muke yadawa ba abin da muke yadawa shine akidan ma sahabbai ubangiji yana yana fushi ubangiji ba shi ya faɗa cewa ba balamma asafu lan taqamna biyu suka fusata mu ubangiji ga yana fushi saboda za ka iya fusata ubangiji wa ghadiba wa ghadiba alai yayi fushi da shi yayi fushi yayi fushi da shi saboda ubangiji yana fushi ubangiji kuma hakim ya tabbata kashi da hikima ubangiji kuma rahim bismillahir rahmanir rahim ya tabbata kashi da arrahman da arrahim haka wannan duk ba ta bukatar tawili rahama ba wai gajiyawa ce ba ta ubangiji kai ne dai wajen ka kira ta zama gajiyawa amma tausayi a wajen ubangiji wannan yana kamala ce sifan kamala ta ce wannan wa haqiqatan fi'lihi kuma suna wato yin tawili suna koda haqiqanin aikin ubangiji abubuwan da ubangiji ke yi na sifatu fi'il ubangiji na da wasu sifofi na aikin sa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ta ubangiji zai zo sai ce waja'a amru rabbika a wannan ubangiji zuwa kuma dan adam ai shi ne kai kawo mu za mu ce ubangiji yana kai kawo ba daga al'amarin ubangiji zai zo su sun tawili wannan ar-rahman al-arshi sawa sai sai kuma istaula ubangiji yana sakowa sai a ba magana wani sakowa ba wani sakowa kuma sakowa ai to yanzu so kake a ce sama ta masa rufi ko ko so kake a ce yanzu nan muna muna dare wani waje yana rana wani waje yana kaza ina ruwanka shi ba ubangiji wanda yafi kowa iko ne da karfi da waye yace yace yana yi ba shi ke naka imani kawai in kai in a wannan kiyasu zaka ma ubangiji to kuma ubangiji an taba gaya maka in an ji kiyama sai an yi layi layi aka ce maka ake yi a ce sai an gama da wani ta ce a tsaya tsaya tsaya kai kaka da bin da tukuna ina ina in tsaya da mutum da ya tukuna an gama haka aka gaya maka ubangiji lokaci ne zai abin sa yanzu nan ubangiji ka tsammani kake yi yanzu kawai kawai wani data base aka yi duk sallam da addu'o'in mu sai dai je wani data base sai a hankali a hankali kuma sai a rika ɗaukar tuwa ce na masu bukata to wane an gama da bukatar amur an gama da bukatar zaidu haka ubangiji ke yi lokaci ɗaya ubangiji magana lokaci ɗaya ubangiji ya yarauce mu rika ne saurare mu kuma lokaci ɗaya ba mu amsa amma ka zo kana cewa kana cewa ubangiji wai nan dare nan ba- nan nan rana na roka da wannan kana jingina kana hada kana shi kashi wannan baka jira ubangiji bane kana hada shi da wanda suke ma wato gajiyayyu malam ta ce wala ma ja'alnahu fi'lan ikhtiyariyan bus tabbatar wa ubangiji aikin sa da yake da yake zaba ba aikin sa da yake zaba su ne wannan abubuwan da da can bai yi ba sai daga baya yayi ko yake sabantuwa akwai yau lokacin da ubangiji bai yanzu ka haka kamar lokacin da ubangiji ya ma annabi Musa magana ai gabanin zuwa annabi Musa zuwa ga miqatin bai mishi magana ba wala ma ja'a Musa li miqatina fa kallama hu rabbuhu kaga sai da yaje wani miqati sana aka masa magana to amma shi af'alul lahi ikhtiyariya a kana da buƙatar kai musu fasara guda biyu wannan fasara kuma duk hada ce da juna dole ka fahimce shi duk wani aiki da ubangiji yake abin ya da ya ta'alluki da ganin damansa ne yana sabantuwa ana samun wanda ya riga da kuma wanda ke bi masa riskacce to ta fuskan kasan in ka kwatanta shi da ubangiji cewa da sabon ubangiji zatin ubangiji shi karan kansa ubangijin ka ce wannan sufan ubangiji ne na halitta na kaza na kaza na magana da yake da yake yi to wannan bai da farko bai da ƙarshe wannan ta in mun lura da dilalan wannan magana tasa a zatinsa ba kamar mu ne ba mu yanzu halittar ma ya riga maganar sai daga baya ka koyi magana to ubangiji babu wani lokaci da ya koyi magana ko ya koyi halitta da ma can wannan sifan ubangiji ubangiji tun fil azal to saboda haka malamin ta cewa to ta fuska kallo zuwa ga zatin ubangiji wannan ba yi da farko ba yi da kaci amma ta fuskan kuma aikin aikinsa da yake da alaka da ganin damarsa yana sabantuwa to kuma wannan akwai ana samun wanda ya- wani ya riga wani wani ya riga wani yanzu ubangiji zuwan da ya ce zai yi tashar kyamma bai yi ba bai yi ba maganar da ya ba annabi musa kafin ya zo bai yi ba to kaga ashe a cikin aikinsa ana samun sabantuwa yanzu wannan lokacin da muka yi da muka yi ah, magariba da da da- da liman ya kanta wani fatiha ubangiji ya ba mu amsa kafin lokacin da asar bai bai ba mu wani amsar ba wanda kuma za mu yi lokacin isha bai ba mu ba bai riga ba mu ba to kaga aikinsa ashe ta tajaddad يوجد في أفعال الله تعالى الاختيارية السوابق واللواحق a cikin aikin ubangiji ana samun wani sannan wani ya bi masa amma wannan yana nuni wa yana da farko a wannan baya nuni cewa wai shi ya zama kamar wani mahaluki abin halitta abin da kawai ke magana a cikin aikin sa saboda kamalar ai da sufufin sa in ya ga dama zai yi kaza gobe ma in ya ga dama ƙara ganin dama kuma ya yi wani abu kuma hata sukar qur'ani ai ba sukar qur'ani ba sai da aka harcin manzo Allah ko sai da aka aiko shi har zuwa lokacin da magana kai shekara arba'in ba a san shi Qur'anin ba to shi kaga maganin da yayi na Qur'ani tunda ba mun ce maganar ubangiji ne gabanin zo aiko manzo Allah bai yi ba sai lokacin da aka zo aka aiko manzo Allah sannan dan ya shata kunsa maganar ubangiji manzo Allah ya karbi wannan maganar da malaka malaika Jibril Jibril ko daga Allah ta'ala duk da kuma ubangiji ya sadawa ta me zai faɗa wannan shi ake magana Allah ya sa an fahimta wannan wasu abubuwa ne wanda suke sarƙaƙiya sosai wanda tunda dai wannan ba babun bane mun shayi bayani a wasu wurare sosai za ku ga wasu na zargin ibn taymiya da mag- wasu maganganu na tasassul hawadi to wannan shine bayanin da nayi wannan shine kawai takaice abin da ibn taymiya ke magana shine wannan tasassul hawadi cewa duk wani sunan ubangiji min haisu jinsihi min haisu jinsi af'al Allah ta'ala wa naw'iha fa hiya qaribatun azaliyah wa min haisu ahadiha fa hiya mutajaddida tatajaddad ah, ah, li'annaha muta'alliqatun bi mashi'ati Allah ta'ala wa ikhtiyarihi na'am
abinda kana magana a kan lokaci ke na'am na'am lokacin al'amuran Allah ne ke tsara su na'am
to kamar yanzu wannan mata misali ne ka ta na'am
maganar dama tana nan a ko ka sai da ya zo sai da ya zo aka masa sai da ya zo aka su a sha'ira ne suke suke tawili suke wai wani abu ne tarihi kamar rediyo duk yayin da aka ji suna ba matsala suke nan su a sha'ira su matsala suke nan duk yayin su gwara mu'tazila da jahamiya za su zo kirkiri sai ka su wuce da ba su ba ruwan su ba wani magana wani magana kai ka san magana babu za su zo kirkiri kawai suke babu su a sha'ira su masu masu kawaidi masu su kawo addini kasan nan a su galibi in suka zo wannan bangaren sai su ce to ya ya yi mishi magana amma kadimi zancen Allah ba kada suna faɗa su abin da suke magana da kadimi zancen Allah shi maganar nasa ba ta sabantuwa saboda haka ɗayan biyu ko dai ya zama da wani abu ne kimshi ne ya masa a cikin zuciya shi annabi Musa maganar ubangiji kawai shine kawai ka je wani kimshi zaka zo ɗorayi karama kayi hanyar ɗorayi babba ubangiji ya ce maka a ba ba ko hanyar ɗorayi na na na za ka zo. kawai a cikin zuciya kai wannan shine abin da kaga ashe hakika ya kamari bai magana ba kenan bai magana ba sai kuma fasara na biyu da suke suke cewa to sai dai kuma ko kuma ya zama ya halicci wani abu ne ya halicci wani abu ne wani wani sauti kawai ya halitta kawai kamar rediyo kawai sai ce to je ka saurara wannan shine magana ta sai ya zama wannan bishiyar wasu suna dangata wa cewa na bishiyar cikin magana to kaga wannan magana ita tana ta'abiri ne a akan abin da ubangiji ke sanya fada amma shi ba zai iya fitowa fili ya ga ba zai musa cewa ya Allah ba shi kaga wannan bishiyar ita ce ni Allah ba ana ya zama abu kuma kuma yanzu magana ubangiji ya zama ba haluki abin halitta abubuwa ne masu yawa kwarai da gaske gaskiya saboda ni ma Ah.
malami na nan tafsiri gaskiya aka yi fassara mu.
eh a wa- eh, wannan asha- ash'ariyanci ne lokaci magana kawai take ta a eh, eh, eh, wannan ash'ariyanci ne ai shi sa zaka zaka ji ba ba ma kara da muka zo wannan wanda muka kira na mara baru mutuwa muka fada kawai wani tsammanin cewa abun addu- a cikin addini akwai kara ne Eh, ba kara a harkan nan harkan nan kawai duk wanda ya daidai sunan shi daidai wanda bai daidai ba kawai haka za a ke fitowa a fito kirkiri a mushi nasiha wannan gaskiya bid'a ce duk kusan ka duba duba kuka duba su ba na zuwa da da makaranta a makaranta duk akan wani suka dinga gina eh kuma shi kuma addini ba da a wani kana ba daidai bane gaskiyar magana a ce wai wai wai wai sai lokaci ya ce je dauko magana haka aka bayar wani rediyo kenan to me yana shi magana tabbar da ake yi kenan me yana shi kurwa ne shi bebe ne shi to me yana shi dan in ka ce baya magana to sai da ka kawo mishi kuma kishin magana bi kenan aka ka an samu matsala kuma shi yasa malamai ke cewa ba ai ba su gina wa ubangiji cancanta a gina ma shi bane ba saboda mutukar ka cire ma ubangiji sufan da ya danganta ma kansa to kuma dole ka tabbatar masa da kuma kishiyan wannan sufa in ka ce ubangiji bai da hikima bai kake cewa kaga yana yin abin sa kawai a baka cike kaga abu kuma ya lalace saboda haka baka a kiza an suna abu ne mai sauki in ka in ka- kana son ka fahimta kawai shine a a ta fuskan yaushe ne ubangiji ya samu wannan sufa babu lokaci tuntuni ubangiji in ya ga dama yana yin abubuwansa kuma tuntuni ya ma ya riga ya tsara cewa sai lokaci ya yi zai halci muhammad kuma dama tuntuni ya san zai halci muhammad sallallahu alaihi wasallam amma yaushe ya halice shi sai lokacin da ya kaddara za a samu annabi muhammadu da ruwan aminci da ruwan abdullahi suka haɗu aka haifi annabi muhammad kamar yadda kai ma nan da gaba za ka haifi ɗanka bai halce ɗanka ba ai halitta yana da alaƙa da har maganar nasa ba aikinsa bane ba to bai riga yawan aikin nasa na ɗanka da zai zo nan gaba ba sai lokacin da ya ga dama za a samu wannan ɗan sannan ya halice shi amma ya ka ce kuma a lokacin ubangiji ya koyi halitta tun tun da ma ya abu ya abinsa ya ji abinsa ba wai akan shi ne ba saboda haka babu wani halitta a ce gabaninsa ubangiji yana sai ya haifar da ya samar da wani halitta zai iya samarwa har zuwa abin da babu karshe kamar yadda babu wata ni'ima babu wata halitta a ce ubangiji in ya kashe wannan halittar nan gaba zai iya samar da wanda ma ya kishi kamala har zuwa babu karshe wannan shine abin da muke bai ya tsasa sulh hawada da kuma akan ta ake tarjima da yan bid'a a kasan nan Allah ya kyauta Allah ya gar da bayansa suka cewa bal af'aluhu maf'ulatun munfasilatun anhu suka cewa duk aikata aikata da kake gani ubangiji yayi wasu abubuwa ne kawai ya halitta suke ba sa damfare da zatin sa shine abin da kai malamin kake faɗa cewa kawai wani sauti ne zai je kawai ya aje a wani waje sai lokaci yayi kawai sai ya ce to ga sautin kuma ba sa ba damfare suke da zatin ubangiji ba kuma kamar yadda ka sani mu magana mu kana iya raba shi da zatin mu ne ilimin ubangiji zaka raba shi da ubangiji kuma halittar ubangiji zaka raba shi da zaka raba wato aikin halittar ba wai shi ma- mafulun ba shi aikin ubangijin zaka raba aikin ubangiji da shi mai aikin ne ba zaka raba ba aiki saboda haka a damfare yake da aikin ubangiji da shi zaka ubangiji a damfare suke da juna saboda haka ba za ka iya rabawa ba in kuma ka raba to yanzu wannan an shiga bid'a Eh, shi shi shi shi dan sangal Ibrahim ya shi da yake ba ka san shi hakan ilimi ba nasa bane shi shi da ya zo wannan kawai shi ya ma ɗauka kawai wani wani abu ne kawai na- da aka sallama kawai da ya zo shi danganta cewa kawai wai annabi annabi Musa da ya tashi ji kawai ya ji wannan ya yi ya ji wannan wannan bushiyar ya ji ta ta ta cewa in yi Allah ba to da haka sai dai dako hakika Muhammadiyya da cewa kowa kowa Allah ne duk ya haɗe ya mata fasara kaga ita ma tana cewa in yi Allah kaga shi kenan ai wannan mutum da ku ji ma da da Ahmad Bamba yana cewa ba karamin fa tsiya ya kawo kasan nan ba wallahi tallahi mutumin nan ba karamin tsiya ya kawo ba sharrin da mutumin nan ya kawo kasan nan ba karami ba da ba mu ce ba dariƙa kasan nan ba amma dariƙan dariƙan kadiriya in ba daga baya waɗannan yan baya yan ciku bamun nan ba wanda su ma dariƙan kadiriya yan bid'a ne a dariƙan kadiriya in dariƙan kadiriya ta da a ra'ayi wallahi tallahi sun buwa nan sauki sauki sun buwa nan sauki sauki ko ba komai duk wanda ya lazumci dariƙan kadiriya ta na- na- na shehu abdul jilani za ga yana da yana da son ruhin jihadi ruhin tabbatar da sunna yana da shehu usman kalle su da an yi magana sai sunna bid'a sunna bid'a sunna bid'a jara a kawo jara abin arabi suna cewa su akwai su marufuci da waye da sauransu a baya zo duk ala waye wani yake wanda jiri kawai sai dai kawai zauna kawai a dinga tara musu murmidai ana kamar bari a gaban shi yana yana gyara hafa yana gyara wato kafada ba karamin tsaya kawo kasan nan ba kuma kawai ya zo yi ma wasu daga cikin malamai wanda suka fi shi ilimi a kasan ba shi ba ilimi ya zo da shi ba ya musu wayo kawai kawai duk suka zama abu ya lalace tun da lamarin duniya Allah ya kyauta wala qadarahu haka qadarihi man ja'ala lahu sahibatan wa waladan bai girma ubangiji ci ta girma shi ba wanda ya sanya ma ubangiji wato mata ko kuma da au ja'alahu yahillu yahullu fi makhluqati ko wanda yace ubangiji yana sauka a cikin halittunsa au ja'alahu aina hadha alwujudi ko yace shine ma duk wani abu da ka gani tajalli kawai yake yi in ya kun ubangiji ne yana son ka gan shi sai ya fito a cikin sura kaza sura kaza sura kaza da haka da miran shi da takalminsa da kansa da shi kansa da kudin Allah ne wannan kaga kaga duk abin da ke fama da shi a wannan kasar kenan kuma ina ganin wannan shi dama dai ba falle fin mallan ta shi kai ka zo ka ta karanta wadannan abubuwa ka ta marmara ma da babbar ma a ko ce babbar ma ba marmara ma ba ai dole a tsane ka tunda su ba su zuwa su karanta wadannan abubuwan ba dan sun kanta dole mai hankali zai ce zai ce waya bayanin wani abu yake ya za a ce kuma Allah kuma da bai yake kuma da halittu kuma ka zo ku ce kuma da abu da suke kuma kuma ka ce wai muna magana muna magana kai ka tsaya kan bangaren ka su yan matsinawa ne su yan batiniya wanda kace batiniya wato sun sun muna kafirci sosai a cikin zuciya eh galibi mun mutuka da magana shi ai ku yan zahiriya ne ku yan shari'a ne wato shi na magana shi yan batiniya suna kawo su shari'o'i su a karan kansu su wato su suka fahimci wannan abu su a karan kansu galibi kuma za ka raba su da ilhaji da shirka da da ta musulunci a to kaga wannan ubangiji yana yin wato shi ibn qayyim yana yin raddi ga su kansu masu nasara da yahudawa masu cewa uzairu dan Allah ne ko almasihu dan Allah ne ko masu cewa ubangiji yana da bata ko kuma masu cewa ma ubangiji yana sauka a wani halitta kawai zaka iya zuwa kai wani riyabat riyadiyat kai wani ka horar da kanka a wani gogo kai ubangiji shikenan sai ya zo ya zama mutum ya zama shi ma ubangiji za ka gwani tsoho da cewa shi ma ya yi ko kwana arba'in ne ko yaushe ne ko kwana ya ce shi ma ya zama ubangiji ko shekara shida ya zama ubangiji wato ya riga gaba wasu abubuwa ya zama ubangiji amma fa yana cin yunwa ya je noma ya ya iya ya sha wahala ubangiji na cin wuya inda zai hadda wato barayi za su kama shi zali shi kaga duk wani ubangiji kuma aka wannan an je shi wurin shi dan anti dan da aka je aka ce wa yara bai da lafiya ya kuma ce wai mu manyan mu suka ba mu umarni ba ma sabawa ubangiji a shirya da manja kaga amma ka shi an sa ya tabbata a ce a taso ai mukawala ya kare kuma wanda ya ce ubushi ya ce shi Allah ne kuma yanzu ma ce da manya ya ce wa bai da lafiya ubangiji aka ga ina zai Allah ya ji lafiya Allah ga da bayin sa Allah ta'ala kaga ya riga ya faɗa mana Qur'ani cewa ba ida wata nakasa Allah ta'ala yana yi raddi ma wato duk masu danganta mushi da ko masu danganta mushi mata Allah ta'ala yake cewa wa qalu takhadha Allah walada subhanahu wal ghani lakum ma fis samawati wa fil ard suna riya cewa ubangiji ya ya rike da subhana subhanahu shine kamar kace Allah ya tsare shi Allah ya riga tsarkakake ne ya tsarka gaban abin da suke faɗa abin da ke sammai da abin da ke kasai nasa ne duka da ya zama su zama wato kini bai da shi ko ya zama ubangiji ya zama ya garwaye da su ubangiji ya fi karfin ya garwaye da dukkan wani halittunsa ubangiji yana saman saman halittu bai ma ga dama wani halittunsa ya zama yana gewaye da shi ba bai kuma ga dama ya zama wani halittunsa na na na sama da shi ma duk wani halitta dole ya zama kasa da shi wannan shine yanda ubangiji ya tsara saboda ma'anar kasancewa wace al'aliyu ke na maɗaukaki in ka ce maɗaukaki kana magana uluwu zati farko uluwu zati shine zatinsa yana sama halittu baki daya babu wani halitta da ya isa ya zama yana wato daidai da ubangiji sai dai zama yana ƙasa da ubangiji makaskanci ne tsakanta da girman ubangiji sannan kuma akwai uluwul qahri wa uluwul sha'ani ubangiji ya rinjaye kowa ba wanda sai ya rinjaye shi sannan kuma sha'aninsa a zukatan mu'minai za ka samu kuma shi sha'aninsa mai girma ne lokaci mai نعم ما شاء الله ما da ce wala qadaru hatta qadrihi man qala bai kuma jima ubangiji ce ta girma shi ba wanda yazo ce inna hu rafa'a ada'a rasulihi wa ahli baiti cewa ubangiji da ya tashi kawai sai ya daukaka makiyan annabinsa da makiya ahlul baitin annabinsa waja'ala fihim mulka kuma sai ya sanya mulki mai amfani yana hannunsu su ahlul baitin kuma aka hana su mulkin wa ba a auliya a rasuli amma man asalin masoyansa masoyan annabinsa sai ya kaskantar da su wa ahli baiti da kuma mutanen gidan annabi wa hadha tazammanu ghat al-qadh fi ar yace wannan in aka ce za a yaka to kusan a ka kushe ubangiji ya za a ubangiji ya riga ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin zai ya wajabta maka zai taimaki mu'minai ka ce kuma karni bayan karni tun lokacin da ma'aike ko ga Allah har zuwa yanzu ka ce asa duk masoya annabin suna nan su ne ake zuwa maglubu ne an rinjaye su kuma ake zalunta su Allah kuma ba hanyar bai taimake su ba shi wannan ai ka jingina wa ubangiji wato na kasa kuma ka jingina wuce wato cewa yana da zalunci ta yadda zai can zai wato canza abu a baibai mutumin kirki ya mai da shi mutum banza mutum banza ya mai da shi mutumin kirki har ya sa kuma mulki ci gaba da tafiya masu abubakar su umar su usman su ali su su Uthman kawai sai Aliyu Aliyu kuma yana zuwa a shekara hudu da yi babu zaman lafiya da bai kai inda yake so ya kai ba nan da nan ma mutuwa yi tun daga nan kuma Hassan shi ma da yazo ya ga ba zai iya ba ya miƙa mu kuma makiya kuma suka ci wata tai kani bayan kani ko abin bai ƙara dawowa ba sai daula su a darisa daula da ta kuma duwaira ce musa khilla kawai karamar daula ce to kaga an aka shirya haka to wani ka jingina mu ubangiji zalunci kwarai da gaske a ce ta'ala Allahu an qawli rafida yace wannan ubangiji ya ɗaukaka gabarin abin da su rafida suke riyawa tashiwa a ce waɗannan mutane azzalimai ne su abubakar su umar su uthman azzalimai ne kuma Allah ya ci taimakon su Allah bai tabbai zo da wani abin da zai zama ya kasance da su ya kuma haramta an mata su yake da kyakkyawa a harsuna ba ko malik yanzu nan malik da bai kama kaman waɗannan sahabban ba wa ka jira zafin malik in ba ka da dare ba wa ka jira zafin su abu hanifa ba ka jina zaki sun imamu ahmad har yanzu har shi in ya ambaci aka ce Allah ya ji kansu balle abubakar da abubakar da an fara ga an su da kai alama ya cewa dole kaga ya dimfari waɗannan sahabbai ba alama cewa da shi kasun kuma dan bid'a ne kuma da alama ma akwai munafuci a zuciyarsa in bai yi da gaske ba to ubangiji dai ya ce dai in ka ga mutum na jin haushin sahabbai to ka fi ni ya zai zame jimul kuffar saboda ya ba mu kafirai haushi da su to in bai kamar ana ga haushi in baka yi sa'a ba to zaka zama cin kafiran kuwa kana dan zagi kin ka dan zagi ka to ya gaba sai ka maka ka ce kai baka jira ubangijin da ce zai sa Abubakar da Umar da Uthman a cikin aljanna kai baka jira na ubangijin kuma kai baka wata irin wannan ubangiji ya kaga shikenan ai kaga kai baka yi ubangiji kuma a saboda haka waɗannan sahabbai dole mu yadda cewa Allah ta'ala ya zabe su Allah ta'ala ya yarda da su laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara ubangiji ya riga ya faɗi cewa ya ya yarda da waɗannan mu'minai din lokacin da suke maka mubaya'a magana da tashi fassara wannan hadisi yace la yadkhulu an-nara in sha Allahu ahadan bay'a tahta ash-shajara yace ba wani wanda yayi mubaya'a karkashin wannan bishiya din da da zai shiga wuta babu ba magana ya faɗa ba ba shi da sabani yanzu ko ka imani da magana sa kai imani ko kuma ka ce baka imani ba shikenan imanin ka tsira in ana magana su bada yakin badar ne Allah ta'ala shi da kansa ya zo yake cewa la'anallahu qad tala ala ahli badr in ji manzo Allah la'anallahu qad tala ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum fa inni qad ghafatu lakum Allah ya yi tsinkaye mu dan badar yake cewa ku je ku tayin abin da kuma dama amma dai ba za ku mutu ba sai na na da face kuna za ku mutu mumunai na da ba yana magana cewa wai ba za su yi wani abu na laifi ba amma da ubangiji ya riga sani har su mutu ba za su yi wani abu na laifi kawai shirya musu imanin su ba da haka za su shiga aljanna saboda haka wannan aqida ce ta ahlus sunna dole kaga ya me son wannan to yanzu yana yi son yazo Abubakar fil janna Umar fil janna Uthman fil janna da hadisi sai da suka tabbata a wannan a haka mutanen Badar in ka ce su ɗaruruwa ne amma mutanen wato bai'a bai'at ridwan dubu ɗaya ɗari hudu bayan na kuma ga ayoyi da dama da suke magana waɗanda sahabbai kusan duk ubangiji dukansu ya yarda da su saboda haka to babu yanda za a yi wani wanda zai dinga ganin yana yi ma addini gata kuma yazo yana tsere waɗannan sahabban albarka kuma ka ce shi din wato zai zama zai zama wato mutumin kirki ubangiji a qur'ani in ma babu ayan da ya yabi sahabbai sai da ce muhammadu rasulullah wallazina ma'ahu ashiddaw 'alal kufar yanzu sai sai share bayan ka da cewa ubangiji mai ilimi ne ai ya sa mu da shi mai sa mu da ba su za su rigima ba ana sai zai ce shi ke nan ashin dawa al kufari lokacin mazalafi ahadin nubuwa amma ba'da nubuwa fa hum mutadduna jami'an shi ke nan kaga shi ke nan sai mu ce musu radiyallahu anhu wa radu anhu lokacin annabi kenan bayan nan kuma shi ke nan sun sun fita amma ubangiji ne da ya san abin da za su faru yasa ina za su tafi na ne muta aqabuhum na ne aqiba su al'amarin su yake cewa ashin dawa al kufari ruhama'u bainakum ubangiji ya riga ya gama komai saboda haka ba yanda za a yi mutum ya zo ya dinga ƙaryata waɗannan sahabbai yana yana wulakanta su face za a ga yana da wani rilli ne a cikin zuciyarsa kamar da Abu Zur'a ta razi yake faɗa yake cewa mutum mutane ne da suke kin addinin musulunci sai suke son su a fara lalata addinin musulunci suka fara daukar sa dauki daidai masahabbai ta fara daukar wasu kayan kayan yan ciku ba a cikin sahabbai wai na kankanta su ne ba a kasan dai akwai yara sahabbai wanda su yara ne in su Anas bin Malik a kama shi a zazzage shi a ce babu a baya da ba ka musulmi ne ba to an dauko hanya kenan daga nan kuma sai a je a dauko wani sahabi shi ba karami karami a fara zagin sa daga nan kuma sai a je a dauko a ce shi kenan har daga Umar an soke manzo Allah bugun mai daba sai a ji a ce shi ma Abubakar kana bugun mai daba kaga shi kenan shi kenan sai a koma akwai wata sura wata kaza da tsofa suka share akwai a zan garin akwai wanda ya ringa cewa ma shi yanzu in mahadaci sai ya zo ya ƙara samun hannu amma akwai wata surori suwar surori suwar ta kaza suwar ta kaza shekara dubu da wani abu shekara dubu da wani abu a gaba addini ka ce akwai wata suwa da har yana mace ya yi wai kafafa wai ka zo duk wannan haɗin taka sai ka zo na sa hannu ko wani abu ne makamancin wannan wato akwai wata sura da shi yanzu zai kawo ta littafi yake an gaya masa hauka ne kuma ma da yace wannan abin da wato rafi za ke yi wa haza mushtaqqu min qawli yahudi wan nasara wannan wato ya samo asali ne daga maganar yahuda da nasara ci rabbil alamin a ga kan ubangijin halittu suka munna musu zato suka ce inna hu arsala malakan zaliman yace kawai Allah ta'ala ya ya aiko wani wani mai sarauta ne azzalimi sanin ma'aiki sanin ma'aiki yanzu fadda annubuwa sai zai dawo annabta wa kazaba ala Allah kuma yayi ma Allah ƙarya wa makasa zamanan tawilan ya zauna zamani mai tsawo ya ku yana cewa amara ni bi kaza Allah ya ce mun kaza ya ce ku kaza ya ba umarce da kaza wani hani an kaza ya kuma hana ni in yi kaza wa yasabiqu bima anbiya anbiya Allah wa ahzabu kuma yazo ya dinga halatta jinin annabawan Allah da kuma wato masoya annabawan Allah wannan ya kamata zama atba anbiya illahi ga ina ya maka shi anbiya wala wala annahu atba anbiya ila an ce anbiya wala amzala wala annabi yaki sai dai zama wa yasabihu dima'a atba anbiya illahi wato yana halatta jinanan masu mabiya annabawa su yahuda da nasara suke magana wa ahbabahu da masoyansa su abin da suke faɗa wai maza Allah kawai da yazo Allah ya tunga bashi nasara kai ya tunga bashi nasara ba yace an kaza an kaza ce duka yake masa to sai shi ibn ibn qayyim shi ne yake muharara yake cewa jinsin abin da waɗannan mutane suke faɗa kan manzon Allah irin jinsin shi ne su kuma wato rafiza ƴan shi'a suke faɗa su kuma akan sabai babu yanda za a yi Allah ta'ala ya samar da wani bawansa bawan nasa kuma wato karkashin ikonsa da kudurarsa yake dabdala ya zo ya ma Allah ƙarya ya ce an aiko shi ba aiko shi ba ya ce an masa wahayi ba a masa wahayin komi ba kuma Allah ya ci taimakonsa wannan ya ci karo da wato abinda ubangiji ya faɗa cewa zai taimaki mai gaskiya zai taimaki gaskiya ka duba gani duk wanda ya zo ya da'awan annabta bayan ma'aiki da kuma lokacin ma'aiki tun daga shi sahi ibnu sayyad kaga ina da awasa ta je bata je ko ina ba ga musalim mutul kazzab da awasa bata je ko ina ba ga al-asdul ansi da awasa bata je ko ina ba ga ga ga ga ga gulam mirza ahmad mai addinin ahmadiyya addininsa bai je ko ina ba kai har masu da'awar da shehunna haka masu kawo abubuwa iri suna kawo shari'a mutum zai ya gama zai gama zai gama amma a nan garin shi an samu mai ce masa kule ya ce kule a ce musu cas ce ƙarya ke yi wani ya ƙarita shi kuma a samu duk abin da zai da shi na fata wani na raina sharin fatan amma shi wani annabi ta yaya in na ƙarya ke ma Allah za a ci taimako addininsa a yi ta shiga kuma ya aje yaƙi kuma har ne dinga samun nasara akan waɗannan mabiya annabawa da suke riya cewa su mabiya annabawa ne shi da in aka haka to kaga ubangiji ba zai haka ba wa rabbu wa ta'ala yuz'iruhu wa yu'ayyidu Allah ta'ala anan sai ya dinga mara masa baya ya rika karfafan sa wa yuqimu al-adilla wal mu'jiza ala sidqi kuma ya rika tsaye da mu'jizozi da kuma dalilai na da ke nuna gaskiyar annabtansa wa yuqbilu bi qulubil khalqi wa ajsadihim ilayhi sannan kuma sai ubangiji ya dinga karkato da zukata da kuma jikuna zuwa gare shi suna karɓar addininsa wa yuqimu dawlatahu ala al-bughuri wa ziyada kuma ya dinga wato a tsere daulansa garuruwa na musulmai ya rika sanya suna samun ƙara ƙarfi suna ƙara samun fadada wa yadullu a'da'u akthar min 800 ta'ab amma kuma sai a samu su wannan yahudawa da wannan nasara ya rika kaskantar da su ya shiga 800 shi ka san a lokacin sa ba su ba musulmai ne al-maqrizi ya rasu 345 ba wata amerika ba wani ba wani amerika ba wani farisa ba wani musulunci shi wake dabaransa to shi ne yake faɗa inda yanzu ne sai sai wasu ce ai ba shi yanzu akwai Amurka akwai waye shi a lokacin sa ba ta Amurka ba kowa dole sai ya biya haraji ma musulmai kowa a lokacin sa ɗari takwas da arba'in da biyar ya rasu to shi ne yake cewa to shiga ɗari takwas Allah yana taimaka wannan annabi su kuma waɗancan sai zama sai dai su biya can gari ma musulmai to ai wannan ba zai yiwu ba Allah ya yi irin wannan kuma ya zama su ne masoyan nasu kuma idan kaskatar da ku a haka ai ba zai yiwu ba dudu duku ruwa ko hawa annan arnan da suke ta magana su bilashin afirka shi kada ne shi ngururu da mu da kalibacin musulunci ba dari da wani abu ne dari na ji tantu fok dari da daya ko shiga dari da daya ba fa shiga dubu aka yi ba wani zai zai tsammani shiga dubu aka yi shiga dari ne santari daya muka yi babu kalibacin musulunci saboda haka ko a yanzu kuma muna sa ran ubangiji da wannan da kuma daunan ubangiji ya riga faɗa cewa haka yake yi nudawilu halin nas yawmun laka wa yawmun alayka yau gare ka gobe ka a wajen habayyanka yau ka sami rabo gobe kuma kai kuma sami rabo a kanka da amma haka suna annabawa take to shine shi annabi ibn qayyim yake magana ya Allah zai tambayi zai taimaki annabinsa amma kuma sai a samu kuma wato su waɗannan kuma sun fi cewa ƙarya yake inda ƙarya yake ai da yanzu an fahimci ƙarya yake da yanzu addinin sa bai fa'ida ba kuma yanzu ma da ba mu da ƙarfi kamar su kafiran amma kuma sun caka suna dawa garuruwan su zaka da sun yi wani sun yi wani wasu shekaru sai na shekara 50 na shekara 40 a tsammana musulunci a United Kingdom a Amurka shi zai rinjaye su wasu fitar da wannan abubuwan su CNN su su BBC da su United Kingdom duka nan da shekaru shekaru musulunci zai rinjaye su baki da ya halaye dinga taimako a dinsa kuma shikenan kuma kuma dinga kasanta da ku ai ba zai yiwu ba saboda haka wannan shine abin da shi ibnu ibnu qayyim yake magana a lokaci na sai ko ita su ayoyin annabawa wannan kawai zan ɗan yi ta'aliki ne saboda a fahimci wasu abubuwa da wataƙila zai yi amfani a abubuwan da suke faruwa a yanzu in aka ce abu mu'ujiza ne annabi ko dalili ne na annabi dalili na gaskiyar annabi to Allah ta'ala ba zai taɓa ba wani bawan Allah wannan irin wannan dalilin ba saboda ayatul anbiya muqtasatun bil anbiya ayoyin annabawa ta ke fata da annabawa kan ba wanda zai zo da irin wannan ayar irin ta irin ta annabi sai dai shi ma zai zama annabi amma in ba haka ba wanda sai zo ya zo da shi wanda ya daga cikin abin da na wato mu'jiza da ayat da su irin tamiya akan sai kitabun nubuwat galibi galibi waɗannan abubuwan da suke faruwa a yanzu galibi abubuwan da ya hada rigima da mutanen shine meye ma'anar mu'jizar ma ta kanta da karamomi da ubangiji ke annabawa shi kanshi wannan daga tushe shi za a fara magana sa ibn taymiya akwai gyara da yawa a sha'ira da yawa akan mu'jiza da annabawa su suna ganin a iya samun wani annabi kawai da zai zai za a sami wani mutanabi wani mai karyar annabta shi ma annabi inda annabi Musa yake cewa zan ba ku labarin abin da kuka ci a cikin gidajen ku zai taba kaza ya zama kaza zai zama duk wani ashabul ahad su warke za a iya samun wani mai mai damfara shi ba irin wannan mai tsaya matsaki me ya bambanci kawai shi wannan kawai annabi ya aiko shi Allah ta'ala shi ya aiko shi amma Allah ta'ala zai iya samar da irin wannan mu'jiza ma wajen wani ke mai dodorudo to mu kuma wato ahli suna muna cewa wannan ba zai in kaga ubangiji ya ba annabi aya yanzu kamar qur'ani nan waye izuwa ce ko da wannan abin da kaga annabi annabi Musa ya jefa da ya jefa shi wannan abin da ya jefa na sanda kaga wa'annan su ma sun zo sun sun jefa ai ba irin nashi ne kawo da kawo ba shi nashi ba kokari yayi ba kawai shi yar wayi zama su kuma kokari suka yi kuma suka yi wasu wato maguri a wurin shi za ka yi a ce wasaharu a'yunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin azim sai suka yi suka mushi mutane da fa'ido suka ba su tsoro sun zo da sihiri mai girma an ce ya so sihiri mai girma amma shi kaga shi kuma a haka da ubangiji ya zai mai nuna wato kudrarsa sai ta haɗi da waɗannan abubuwan kuma sai ta dawo sannan ta irin ta su su irin waɗannan ba a gani sai dai su ƙara da fa'in shi annabi annabi annabi Isa shi zai gaya maka abin da ka ci a cikin gida da abin da ka aje ba tare da yayi wani bincike ba saboda me saboda wanda ke bashi labari wanda ya halarci abin wato abin ne da shi ma shi bawa shi kuma wanda yake mai dodorudo sai dai ya samu wani amfamansa da sauransu su nemo in sun iya nemowa in ba su nemo kuma wata na karya ba da haka ayoyin annabawa ba a samun ta tare da wani annabi sai dai ishwa ya zama annabi in ko bai zama annabi to ƙarya ke ba aya annabawa bane wannan to kuma a haka ne zaka gani za ka ga shi a, wasu daga cikin malamai suke cewa kuma haka duk abin da ubangiji zai san zai bashi wani zama alama ne na gaskiya annabtansa ba a samu wani mahaluki kuma ka ce shi ma yana da irin wannan abu a, ba za ka za ka iya samun ya ɗan tarayya da annabawa wajen kyawun hali amma ba zai taɓa kaiwa an irin annabawa ba ba zai kai ba saboda haka wannan mas'ala da ake ta magana shi magana mun kaciyayi kaciya kaza kaza kaza kaza kaza kaza a shi wannan hadisin ba wani abu ne tabbata a shi ko mutum yana so ko bai so a dai riwaya dai bai sai kawo shi ba yace gashi hadisi siriyan siriyan an faɗa cewa ma'aiki gashi shi shayi aka masa shi wato da shayi aka haife shi wani da maktunan masruran babu wannan dama maganan alkahan maganan wani alkihal wani wani wani wato da da wannan dinsa me yake da suna da kwalli ko a ce duk inda ya taka sai ya lotsa ko duk wannan shashi faɗin mutane ne ba da ba wannan duk ba su kasu ake magana ana dai magana shi wanda riwaya ta shi a wanda wannan bawa Allah ke magana shi ma Allah yana magana cewa to a tarihi ba an samu wasu wanda ba musulmi suna da wannan abu ba kuma karara ce ba in ba zalunci ba wannan gaba ne aka zo kawai na gabar dan faɗi magana da ya kamata faɗa a riwaya kuma akwai riwayoyi ingantattu da suke da suke nuna wannan arna su ma sun samu wannan abu idan aje an duba cikin musallar bin abi shaiba za a samu ya rawaito da sa ingantacce zuwa ga abu salama ibn abdurrahman ibn auf zuwa ga ummu salama ummu salama a take cewa an haibi ibn sayyad maktunan masrura an halitta shi ba shi da cibiya kuma an halitta da cibiyarsa afwan a yanke an halitta shi kuma da shayinsa wani shi ibn sayyad ya daga cikin mutane da lokacin manzo Allah ya fayyada annabta amrina yana daga cikin mutane da suka dinga da'awan wani lokaci ya faɗa abubuwa na gaskiya yana wannan gane gane aljanu sun shafe shi a lokacin wannan ruwaya ta inganta ba kuma wannan ita ce ita kadai ba in ka je ka duba littafin akhbarul mujal ne min shabba ya ruwaito ya ruwaito da wani isnadin ma ba daga Abu Salama ba daga Umar ibn al-Harith al-Makhzumi ya ruwaito daga Ummu Salama daga uwar uwar shi ibn Sayyad cewa an haifi ibn Sayyad mai wani ido mai kamar dujjal shine mafsukh al-aini aka sha aka haife shi majnunan aljanu suna shafan sa yana wasu abubuwa yana faɗa wasu abubuwa da ba daidai ba shi ta da manzo Allah mahayya labi yake cewa khabatu laka khabi'an na maka wani koyo me sai manzo Allah ya sanya sutu dukar a zuciyarsa sai ya riga cewa duk duk ya kasa faɗa sai ce ihsa falan ta'du wa qadarak to shi wannan mutumin shi ne ummu salama take bada labari daga uwarsa uwar ibnu sayyad take cewa an haife shi mamsuhan mamsuhal aini majnunan kuma masruran to min me ne bila yace an akwai kafirai wanda ba wanda suke ci ruwa ce ruwa ce wanda kaga in ba ka so shi kenan sai ka zo ka ce wannan ruwa ba ta inganta ba Wannan Ahmad akwai aboki na sati ɗaya na bashi da haihuwa. Ga gidan mu ga gidan shi ma da kaci a kan.
to ka wannan wannan ai ma yanzu in ka fara sai cewa ai su wanzu wannan ba ba irin wannan bane wai ai wannan mazalan na ta su ta musamman ce duk wa yanzu ai ma wai shi ma an mishi operation amma wani ma yanzu wa ana muna operation shi operation da ake da na'ura ne shi ko operation da aka yi ubangiji ne kawai da da ikonsa da kudaransa yasa aka bankara aka buɗa aka farka shi aka mai da shi ya zaka hada shi da abin da ake a yanzu da aska ake sawa da waye da waye da na'ura ba zai yi bayi saboda haka abin da shi in yake korewa za shi a cikin hadisi din kuma haka yake in kana son sai ka zo ka ce a babu shi shikenan kaga an huta kaga an huta yanzu ga ilimi ka zo da shi amma ka zo ka ce a ƙarya ne ko ka ce a maki annabi ya je shi ya halatta ina zagi a ciki abinda ba mu karanta ke ba ko ne manzo Allah yake amma adalci yayi nisa kuma shi ba ana ta yaka ta abinda zai maka takeici wallahi wasu da abin sai abin ne ya dame mu ba mu wasu da muke ganin a cikin su masu hankali ne ko masu ilimi cikin iko Allah zaka naji wannan abin na ƙara ji ya ce to wai ko dai mu ma kungiyanci ne taba mu ya samu wannan mutumin wato muka muka shafa mai ilimin doka saboda shi yana daga cikin kungiyar mu ne muka yi kungiyanci muka muka zamu mara su ba ta barna naji na ƙara ji naji na ƙara ji wallahi ni ba fahimci wannan abin da suke fahimta ba dan idan ka ce wai shikenan wai dan an ce manzo a gawo za a ce kaza kaza ba to wannan kuma kara san ne ka hana mu jama'a magana baki da magana ne kace ka hana magana baki da kuma za ka shigar wato nasoshin shari'a ba balle ma maganin sahabbai da magabata to ba inda za ka kare kanka haka shi magana siyaki ne ba gaba gaba ba duk wanda ya maka hujja da gaba gaba to ya maka yana da cika ya zalunce ka ni min magana da muke inda yanzu a zo kawai a wata gaba kawai a dinga magana namu gaba gaba wallahi dai sai an kashe mu saboda magana siyaki ce magana ba gaba gaba ba ko qur'ani fa yulilu sadin aka tsaya nan ba yi balla ba kaga sai an haɗe shi sannan za ka fahimci inda aka dosa saboda kuma in aka yi haka za a ce za a daina kan wasu ayoyi wanda kuma zahiri dole matsala ya shiga ciki Allah ta'ala ya ce halaka alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura ba wani abu ne abu abu to ma matsala ya shiga ko bai shiga ba kana faɗa ka ce an sai sai wani ya ce ka mona mishi ladabi kuma alam na khalluqu min ma'in mahin mulakataccen ruwa wa wajadaka dhallan fahada ba zalal ba aka faɗa ba kun tuna shekarun baya ba da bakar gumi da ya zo ya fasara wannan aya aka rinka rigima wai ya ce ba annabi ba ta ce to kuma meye malam ma ku tadri mal kitab wal iman ya fada abin da ake nufi da zalal wannan alamul ilmi ake magana to da alqur'ani ma in ka ce haka zaka yi alqur'ani haka zaka dinga zakuro wasu ayoyi ya zaka ga gaba sun sa ta magana cewa a masa wata wannan a daina karantawa Umar ya ga wannan karanta a masa wata wannan ya ce cewa wai akwai wani abu ne a zuciyarsa na manzo Allah tunda fada ake manzo Allah aya cewa a masa wata wannan ya daura fuska ko kawo ka manzo Allah ce ga ba sai Umar ya ce wai kai ba hadisin da farafta duk wanda ya faɗa makarce dajjali ba wani hadisin na kanna kace Umar ya ce wai ka aka ta abasa wata wannan ba Qur'ani bane afa Allahu anka ba babu aya ma da ta nuna manzo Allah barazana cewa in kuka kare yin laifin nan ba dan ubangiji ya ya kada ni masa ba da ayi Allah babu aya ne kan kuma ku tabbata mutane ku sa mutane su zama kawai wato amarsa in gaba mun ka tsarsa baya wanda a cikin maganganun ku kuma aka ce za ka ko wannan abuda to kaga za a kashe kashen da yawa saboda haka shi din in ana ganin shi abin da yayi wato riddan ne to a kashe shi shi kuma sauran su ma sai a ci dako amma kowa a zo a yayyan kashe kowa a gaban mutane ka kowa sai a gani eh shi sai ya zo ya bayani shi dan ai dole akwai shi ba ba a yi wato haddi da shi ba in ya zo ya kawo shi ya kawo dalili shi kenan kaga sai a rabu da shi shi kuma wanda yace kan kaka gona kun kawaye kawaye ko sai zai ya bayani ko mai danganta ubangiji da abubuwa da dama eh duk waɗannan wallahi akwai su altabi muna jira akan wannan kabiyar ne in suka yi wasa muka fara to da waɗannan altafai to wallahi sai an rasa masaka din ai dai sa zuwa lafiya ne fa amma mutane wallahi kan kara miki musu kara ke musu wallahi in ba da haka ba babu yadda za a yi zuwa lafiya da mutanen nan a dinga faɗa wallahi aka faɗa aka faɗa abin da suke faɗa a littafi wani musallan sa za ka arbi ba in ba dan mu muna katu mun san akwai wato sharaɗai sai su cika sai kuma uzuri ya kau ba sannan muke ce mutum kaula sani wallahi sauran mutanen gari suna jin abin da mutanen ke faɗa wallahi ba za ku musallama ba wallahi yan kan wani ba za ku ci ba shi ku ga 'yan izalan farko da ke ba katin akai sosai ba suka dinga cewa har abatuwa sai an raba har yanka ba za a ci ba saboda masifa irin wannan abin sun gani su ne irin su Allah ya kyauta abin da kwanta da Allah babu na ya huya na tsawaita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh